بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata ɗaya ga watan zulhijja shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da sha tara ga watan shida shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala yan uwa idan ba a manta ba mana karatu ne a cikin fasali na biyar madakhilush shaitan hanyoyin shaitan da yake kamun kafa da su wajen kai dan adam cikin halaka mun tsaya ne kuma a ta goma sha shida insha Allah ta'ala za mu tashi a ta goma sha bakwai ita ce alƙanut min rahmatillah alƙanut min rahmatillah ɗebe tsammani ko ɗebe haso daga rahamar Allah maɗaukakin sarki da wannan da wacce ta gabata ‘yan uwa aminan juna ne ko in ce ‘yan biyu ne ɗaya tana kishiyantar ɗaya wacce muka gabatar a satin da ya gabata ita ce al'amnu min makarin layi aminta daga makarin Allah maɗaukakin sarki mutum ya ga kamar Allah maɗaukakin sarki ba zai kama shi ba duk abin da zai yi kamar akwai sauran dama a gabansa da zai tuba kafin ya mutu sai ta yin abin da zai yi ya ta zunubin da zai yi ya ta afkawa cikin ramukan da zai afka har daga ƙarshe kuma sai lokaci ya ƙure mutuwa ta zo masa sai ya ga babu sauran lokacin da ya rage masa ballantana ya tuba ya koma ga Allah maɗaukakin sarki shi kuma wannan kishiyar wancan ce mutum gani zai rinka yi kamar laifinsa girmansa ya fi ƙarfin Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa kun ga shi wancan shantakewa ne shi kuma wannan tsoro ne da yawa ta yadda mutum zai rinka kallon kamar laifin da yake ciki zunubinsa girmansa da muninsa har abada ba zai taɓa shiga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki da gafararsa ba kawai ya halaka wannan shine abin da shaɗan zai rinka raya wa mutum ita ma hanya ce mai girma da shaɗan yake biya halakar da mutane da yawa mutane sun halaka ta wannan hanyar mutum ya laifi iri kaza iri kaza sai ya rinka gani kai to shi mai laifi ma irin wannan nasa ta ya za a yi ma Allah ya kalle shi bari haya gafarta masa to shi kenan saboda haka sai shaɗan ya bashi dama ya ci gaba da aikata ayyukan da ba su kenan ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye malai ce fa idza lam yastati ash-shaytanu an yadkhula lil 'abd an yudkhila lil 'abd min babil amn min makrillah شدد عليه الأمر حتى يأسى ويقنط من رحمة الله إذن شيطان يقب زي إيا سنياوا باوا يشغى كو يشغى دباوا تقوبر أمنتوا دمكرن الله مأوككين سركيبا سوراك شدد عليه الأمر سيسننت الأمر أكنسا يرنق نونا مثلا للي حال ديكي تكيفا ميسانيني لفن ديكي جرمن سيائسا hatta ya yi asa wa ya min rahmatillah har sai ya sanya shi ya ɗeba tsammani ya ɗeba haso daga rahamar Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya mutum ya rinka gani ai shi kenan shi da rahamar Allah sun yi hannun riga saboda ka sai ci gaba da abin da yake aikatawa fa ya ƙulu lahu za ka ji shaiɗan ya rinka cewa da mutum ya rinka masa wasu wasi yana gaya masa inna zunubaka kafiratun wa azimatun lallai zunubanka fa masu yawa ne yawansu ya kai sannan masu girma ne girmansu ya kai la yumkin an tughfar ba za ta taba yiwa a gafarta maka ba irin wannan zunubi naka in ka kalli yawansu da girmansu to me irin zunubin ka ba a gafarta masa haka shedan zai rinka rayawa mutum a cikin zuciyarsa kullun yana kawo masa irin wannan waswasin har sai mutum ya amince wala yumkin an tudrika rahmatan rahmatallah ba kuma za ka iya riskar rahamar Allah madaukakin sarki madaukakin sarki ba mai irin zunubin ka shi da raskar rahamar Allah maɗaukakin sarki sun yi hannun riga bai zulla khalfal abdi hatta ya zai kasance a bayan bawa yana ce masa irin wannan wasuwasi da ziga har sai bawan ya ɗeba haso daga rahamar Allah subhanahu wata'ala fa idza qanata duk lokacin da bawa ya ɗeba tsammani ko daga rahamar Allah maɗaukakin sarki qala lahu to a lokacin sai shedan ya gaya masa idan ya samu dace yewa bawa abin da yake bukata kuma bawa ya yadda to shikenan sai fito masa da kofa ta biyu sai ce masa idan fatamatta min ad-dunya bima sha'a yace to yanzu kana da daman da zaka ji dadin ka a duniya yadda ka ga dama tunda duniyan nan ita kadai kake da ita yanzu in ka je lahira wuta ne kawai daman shedan ya riga ya ga masa cewa laifinsa ba za a gafarta masa ba dan mutumin ku da ya je lahira ya aikata zunubi kuma Allah bai gafarta masa ba mu kuma sauta ce to sai shedan ya ga masa cewa kaga ko in dai haka ne to kamar kamar duniyarka ka samu abin da ka samu a duniya dan abubuwan da ka dan bari yi kokari ka kai idrakin su ka same su na laifi so ka sai afkar da mutum sai mutum ya shiga gaba daya da mutum yana yana dan jin tsoro yanzu kuma sai mutum ya afka gaba daya me dalili saboda zuciyarsa ta sakankance akan Allah ba zai gafarta masa sakamakon riyawar shiga qabla al-maut sai ce masa ka jira din duniya kafin mutuwa ta zo maka ma dumta dakhilan nar matakar dai wuta zaka shiga idan ka mutu la mahalata babu makawa bi hadhihi at-tariqa malati da irin wannan hanya ce yastadriju al-abdu hatta yanṭaliqa fil ma'asi yastadriju al-abda a shedan zai rinka hawa da bawa mataki mataki a hankali a hankali hatta yanṭaliqa fil ma'asi har sai bawa ya saki linzaminsa duka gaba daya a cikin saban Allah madaukakin sarki duk wani abin da bai taba tsammani zai aikata shi ba sai ya aikata shi washahawat da abubuwa na sha'awa sha'awi li yaqdi nahmatahu minha domin ya zartar da bukatarsa abin da yake so ko kuma ya gamsar da duk abubuwan da ya bari na sha'awarsa wanda zuciyarsa take so amma sakamakon wani abu na rago tsoron Allah madaukakin sarki ya masa da baibayi bai aikata shi ba to yanzu ya sikilin zamin sa gaba daya shikenan sai biya bukatarsa fa'ala al-abd mala ya ce to a irin wannan lokaci lallai ne dole ne bawa ai ya sudda hadal madkhal yayi iya kokarin sai toshe irin wannan muguwar hanya da shedan yake shigo masa ta cikin ta bi tadhakkuri rahmatillah ta hanyar tuna tintintini game da abin da ya shafi rahmar Allah madaukakin sarki idan shedan ya kawo maka irin wancan mugun tunani na cewa Allah ba zai gafarta maka ba to gefe ɗayi kokari ka tankwara wancan tunanin ka danne shi ka kawo sabon tunani wanne ne sabon tunanin shine girma da yalwa da faɗi na haramar Allah maɗaukakin sarki ka tuno babu wani laifi a duniya kaf da za a yi wa Allah maɗaukakin sarki mutum ya tuba Allah maɗaukakin sarki bai gafarta shi ba ko menene inda kana rayuwarka babu shi menene mafi girman mafi girman zunubi a wajen Allah subhanahu wataala ba shirka bane yanzu mushrikin da yake shirka idan ya tuba kamun ya mutu Allah ba zai gafarta masa ba to duk wani zunubin da ka sani a duniya kowane iri a kallonsa ƙasa da shirka kalle shi bai kai shirka ba to idan za ka tuba wa shirka Allah ya gafarta maka menene kuma Allah ba zai gafarta maka ba babu to idan shi yana gaya maka wancan yi kokari ka rinka kawo irin wannan tunanin ka gaya masa lalle wannan abin da shi yake faɗa ba haka bane lalle akwai gyara a cikin sa rahamar Allah madaukakin sarki ta fi ƙarfin wannan malai ce بتذكر رحمة الله التي وسعت كل شيء mutum ya rinka tunani game da yalwar rahmar Allah madaukakin sarki wacce ta yalwaci komai da komai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta inji Allah madaukakin sarki ta yalwaci komai eh komai ba iya dan adam ba duk wani halitta ta Allah subhanahu wataala a sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su rahamar Allah subhanahu wataala ta yalwace su fallahu yaqbal taubatal kafiri malai ce Allah madaukakin sarki yana ma karbar tuban kafiri idza taba wa aslama idan ya tuba ya miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki fa kaifa la yaqbalu taubatal muslimi alladhi aznaba to dan me shedan zai rika ga maka cewa musulmin da ya zunubi Allah ba zai karbe shi ba kaga wannan zance ne kawai irin na ruɗin shedani dan ya kasance tare da kai har abada a gidan duniya da gidan lahira a gidan duniya kuna barna tare a gidan lahira kuma su je su dawwama a cikin wutar jahannama tare Allah madaukakin sarki ya kiyaye wanda karshe zaka ga karshe inda shedan yake so kai mutum idan ya jefa shi irin wannan ramin shine shirka karshe kenan karshe idan ya nuna maka cewa lalle Allah madaukakin sarki ba zai maka rahama ba to zai ta tura ka ne a hankali kamar yadda malai ya faɗa a hankali daga wannan zunubin zuwa wancan daga wannan daraja bayan daraja ƙarshe sai ya kai mutum inda zai kauce wa gaba ɗaya tauhidi ya faɗa cikin shirka shi kenan ya samu abin da yake bukata shi da dama inna ma ya da'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir shi babban burinsa daman kiransa kiran shedan na can kololuwa dan su dawoma a cikin wutar jahannama tare da mutum idan bai samu wannan bane to shikenan sai ya baka dama ka zo sai mutum ya zo ya dan yi zaman wucin gadi a cikin wuta jahannama ya fita alal akalla dai sun zauna tare ya ganshi ko da mutum zai fita kuma aljanna ya dai masa sanadin konuwa ya masa sanadin shiga wutar jahannama to amma dai ba wannan shine mafi alhadaful asasi na shedan ba manufarsa ta farko ba a'a manufarsa ta farko shine shirka Allah madaukakin sarki ya tsare wa qad qila malaka shi sa wani mawaki yake cewa ya kasira zambi afullahi min zambika akbar ya kai mai yawan zunubai wanda ka tara zunubai da yawa ka sani afuwar Allah maɗaukakin sarki ta fi girma daga zunuban naka afuwar da Allah maɗaukakin sarki ya tanada ga wanda suka tuba suka koma zuwa gare shi ta fi girma ta fi yalwa ta fi faɗi na dukkanin wani zunubai duka duk yawansu ya ce zan buka azamul ashiya ya ce lallai kai a wajenka zunuban da kake aikatawa shi ne mafi girma a wajenka amma fi janibi afuwillahi tughfar amma idan aka haɗa ta ta ɓangaren afuwar Allah maɗaukakin sarki di yawansa Allah maɗaukakin sarki gafarta ta zai di yawan zunubinka idan suka yi karo da afuwar Allah maɗaukakin sarki zunubin ƙasa zai rahamar Allah maɗaukakin sarki da afuwarsa ta sama haka al'amarin yake wa qad fataha Allah baba at-taubati li kulli ibadihi malai ce shi sa Allah madaukakin sarki tabbas ya bude kofar tuba ko in ce kofofin tuba ma li kulli ibadihi ga dukkanin bayinsa wa atma'ahum fi rahmatihi yama kwadaitar da su da neman rahmat tasa fanadahum Allah madaukakin sarki ya musu wani irin kira na gaba daya kira da duk wani mai laifi zai dawo kusa kira da duk wani mai zunubi zai sare kira da duk wani wanda ya kauce hanya zai gane cewa ashe yana da sauran dama ita ce ayar da malamai suke cewa aya mafi sare a cikin alkur'ani ayar da take sa duk wani mai zunubi ko wanda ya kauce hanya yaji yana da ragowar dama a wajen Allah madaukakin sarki ita ce faɗin Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya ce kul ka ga musu ya rasulullah ya ibadiyar lazina asrafu ya ku bayina Allah maɗaukakin sarki ya jingina su a gare shi ya ce ya ku bayina wanda kuka yi ɓarna kuka wuce gona da iyaka kuka yi abin da bai dace ba kuka yi zunubi kada ka ɗeba tsammani kada ka ringa ɗauka cewa lallai shi kenan tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki kawai azaba ce bala'i ce kamar yadda kake gani idan ka ɓata wani mai gidanka ka cuce shi ka damfare shi kai masa abin da ba daidai ba ka je gefe ka zage shi ya samu labari to kai ma ka san tsakaninka da shi ko dai ya kulle ka ko dai ya zage ka ko ya ci maka mutunci ko ya kore ka ko dai wani abin da yake mara kyau abin da kake tsammani kenan Allah madaukakin sarki ba haka yake ba Allah ya kirayi mutane ce ibadiyal ladina asrafu bayina da kuka wuce gona da iyaka kuka yi abin da ba daidai ba la taqnatu min rahmatillah Allah da kansa ya ce musu kada ku ɗeba tsammani daga rahamar Allah madaukakin sarki ya ce inna allaha lallai allah maɗaukakin sarki ya zunuba yana gafarta zunubi jami'an dukkaninsa yan uwa akwai aya da take wannan aya sare a cikin alkur'ani babu ita duka idan aka ce jami'an dukkaninsa yana nan a matsayin dukkanin nasa duk wani zunubi da ka sani idan allah maɗaukakin sarki ga dama zai gafarta shi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dan duk wani mai zunubi ya dauka cewa akwai fa sauran dama babban da abinda ba a so shine kada mutum ya miki kafa ya ce sai lokaci kaza sai lokaci kaza zai tuba wannan lokaci kaza din ba a hannun ka yake ba kamar yadda na faɗa satin da ya gabata a hannun Allah madaukakin sarki ya faɗa kuma cewa sai lokaci kaza din nan tarko ne daga cikin tarakunan da shedan yake kafa mana dan ya kama mu shikenan kuma ya wuce da mu inda yake inda yake fatan wucewa shine makomarsa Allah ya kiyaye mu amin Allah subhanahu wata'ala ya ce innahu lallai Allah madaukakin sarki ya ƙara jaddada innahu lallai Allah madaukakin sarki huwal ghafuru me yawan gafara ne al ghafuru alawa alawa wazani fa'ul me yawan gafara ne kuma ar rahim me jin kai to wannan ayar aya ce da duk wani mai laifi idan ya ji ta sai ya ji dadi hankalinsa ya kwanta amma kwanciyar hankalinsa guda ɗaya ne shine tuba ba wai ci gaba da laifin bai ci ai akwai sauran dama bari na ci gaba bari na dan ƙara bari ina gani sai na kai shekara 40 a'a bari ina gani sai bayan babbar sallah bar na a'a abinda aya take nufi shine da kaji ka tuna cewa kana da Allah da yake da rahama nan take ka tuba ka daina abin da kake sai Allah madaukakin sarki ya gafarta maka Allah ya gafarta mana gaba da yaqulu sayyid qutb rahimahullah sayyid qutb Allah madaukakin sarki masa rahama ya faɗa a cikin tafsirin sa fi zilalil qur'an wajen kokarin fito da ma'anonin wannan ayar yace inna ar-rahmatul wasi'atu allati tasau kullu ma'siyatin ka'inat ka'inatan ma kanat yace lallai wannan ayar tana bayani ne game da rahamar Allah madaukakin sarki yalwatacciya budaddiya allati tasau kullu ma'siya wacce take yalwata dukkanin wani laifi duk wani zunubi duk laifi duk girman sa wannan rahamar Allah maɗaukakin sarki yalwatacciya tana yalwatarsa za ta iya haɗi ɗaya laifin mutum ya shiga ƙarƙashin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala mala ce ka'inatan man kanat duk yadda laifin ta kasance wato wannan kalma abin da take nufi shine kada kaza kana cewa to har abu kaza to har laifi iri kaza ma wani fa abu kaza yi ni ma fa nayi abu kaza a'a kada kaza kana sawwara sawwara kawai ka kawo duk wani laifin da ka san ka aikata ko kuma wani yayi inda ya tuba ya koma ga Allah madaukakin sarki akwai rahama rahamar Allah madaukakin sarki ta yalwace shi shine abin da ya kamata mutun ya kawo wa innaha da'watu lil auba kuma wannan aya ce da take yin kira dan komawa dan juyawa mutun ya waiwaya baya shine al auba ma'ana komawa baya kenan da'wat da'watul usati al musrifina kira ne kuma da aka yi shi ga masu barna wanda suke wuce gona da iyaka asharidina almubidina fi tihi dalal wanda suke sun yi nisa sun gudu can sun afka cikin bagauniya ta bata shine atti shine bagauniya da dimuwa na bata da'watuhum ila al-amali war raja mala yace kira ne da aka yi musu karkashin wannan ayar ila al-amali domin su sare al-amal shine dan su buri burinsu da ya mutu akan samun aljanna yanzu a yayyafa masa ruwa ya farfado ya dawo su ji akwai ragowar hope suna da hope warraja da kuma sare wafiqa da kuma amintuwa bi afwillahi da afwar Allah madaukakin sarki yace inna Allah rahimun lalle wannan aya tana bayani game da lalle Allah madaukakin sarki fa mai jin kai ne bi ibadihi ga bayinsa wa huwa ya'lamu dha'fahum wa 'ajzahum Allah madaukakin sarki yana sane da cewa bayinsa da ya halice su shi yafi kowa sanin saboda haka ya san masu rauni ne masu masu kuma kasawa ne suna da nau'i nau'i gurare daban-daban da suke na rauni wanda za a iya cin musu sanan a gama da su Allah madaukakin sarki ya san haka muke dukkanin mu saboda haka duk dabaraka duk karfin imaninka duk yadda kake taka tsantsan wallahi in kowa taran sai ka zame dan uwa ba haka abin yake ba haka abin yake duk yadda kake gani kai kana taka tsantsan ba za ka sawa'un a duniya ne ko a lahira ina ce a duniya abin da ya shafi ibada ina ce a duniya abin da ya shafi mu'amala ina ce a lahira ina nufin abin da ya shafi ibada kowanne ɗaya daga ciki wata rana duk taka tsantsan ɗinka wallahi sai kafa ka ta zame sai ka tsinci kanka kayi abin da ba daidai ba ko dai kuskure ko da ganganci ko kuskure ko da ganganci waɗannan abubuwan guda biyu suna tattara ɗan adam wani lokaci kuskure wani lokaci kuma da ganganci ma mana yin abin da ba daidai ba yan uwa ba ka bane ina sane kana sane duk muna sane muke wasu abubuwan wanda na san ba daidai bane kai ma ka san ba daidai bane ka san abu kaza saba wa Allah ne amma wannan raunin da Allah ya sanya mana sai ya ja mu sai mu aikata abin da ba daidai ba to shi yasa sai Allah ya bude mana wancan kofar ta tuba da afuwarsa yan uwa da yanzu kana gani da a ce babu wancan kofa ya zaka kenan to Allah madaukakin sarki bai hada mutane abubuwa guda biyu ya kasance rauni da wani raunin a'a idan aka haifar da rauni to sai kuma a fitar da inda raunin zai fake idan abin ya faru to shine ma yace lalle Allah madaukakin sarki yana sanin cewa bayansa masu rauni ne kuma masu gajiyawa ne wa ya'lamu sai ya sa wani daddashi dashi guda uku abinda yake nufi ya yanke wata magana mai tsayi sai ya tafi gaba sai yanko maka inda yake so ya jona da nan ya hujja da shi ويعلم العوامل المسل... ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيانهم كما الله مدوكين sarki yana sanar da duk wasu abubuwa wasu na'urori da wasu kayan aiki da aka sallada akan mutane min dakili kayanihim ta cikin ta cikin ta cikin gangan jikin su wa min kharijihi da kuma wajensa Allah madaukakin sarki ya san abubuwan da suke taimakawa wajen dan adam ya kauce hanya ta cikin sa da wajensa aka ce ta ciki shine kamar zuciya ina fata an fahimta duk jikin mutum akwai abin da yake masa saƙe-saƙen ma da zai kai shi ya baro shi kamar zuciyarsa babu in aka ce ta waje fa kamar ji gani baki da sauran abubuwan da suke taimaka maka wajen yin abin da yake daidai ko abin da ba daidai ba to Allah madaukakin sarki ya san diya jona maka waɗannan abubuwan a jikinka zuciyarka za ta iya raya maka abin da yake daidai wani lokacin kuma ta raya maka abin da yake sharri ne bala'i ne musifa ne bakinka wani lokaci sai ya zikiri ya ambaci Allah wani lokaci bakin bakin mutum kuma sai ya dura ashar sai ya gulma ba haka bane kunnanka sai ya ji karatun alƙur'ani wata rana wani lokaci kuma sai ya kunna disco ya ji duk ba haka bane yan uwa haka al'amari yake to Allah madaukakin sarki ya san dan adam na tare da waɗannan abubuwan a tattare da shi wa ya'lamu anna ash-shaytana kuma Allah subhanahu wata'ala yana sanar da cewa shaytani yaq'udu lahum kull marsali yana zaune wa mutane duk wata hanya duk wani guri da ya san mutum zai biyo dan ya tsira shaytan yana wajen akwai abin da ya dasa na bomb ta yadda idan ka zo in mutum bai wasa ba zai tashi da kai duk wata hanya da ka sani kudu da arewa gabas da yamma yana nan a zaune sama da ƙasa duk inda ka to za ka wuce sai ya san abin da zai maka gaba ka kai labari babu wani aikin alkhairi za ka kana yasa lami lafiya babu shi ka yi shi lami lafiya sai ka ga ɗan wasu wasu wasi ɗan wani kasala kasala ɗan wani ka ji ba ka so wani lokaci haka sai ka rinka jin wasu abubuwa ya rinka raya maka wasu maganganu wasu abubuwa marasa daɗi dole ne shi ɗin sai ya maka waɗannan abubuwa to Allah ya san ya ba wa shaidan wannan dama akan adam duk Allah ya san wannan raunin na dan adam akan sa wa ya aqulu alaihim kull tariqin kuma ya san Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya san cewa shaidan yana tarewa mutane duk wata hanya da mutum zai bi ya tsira wa yajlibu alaihim bi khaylihi wa rajlihi sannan kuma shaidan kan yi kira wa yajlibu asalin kalmar daga aljalbatu ne aljalba shine kamar kiran da yake ko kuma sautin da yake mai tsanani ma'ana shaidan yana kiran mutane bi khailihi da tawagarsa wanda suke kan dawaki warajilihi da kuma tawagarsa wanda suke tafiya a ƙasa duk nau'i ne na rundunar shaidan na dawaki da na ƙasa kuma yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ajlim alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikuhum fil amwali wal awlad shine wa ajlim alaihim bi khailika wa rajlika rundunar shaidan wanda suke mahaya sawa'un daga cikin aljinu ne ko mutane wanda suke taimaka masa sannan da rundunarsa wanda suke a tafiya ƙasa sawa'un a cikin shaɗanun aljinu ne ko a cikin shaɗanun mutane ma'ana bayan shaɗan ɗin shi shi kansa abinda mana ke so ya ce shi ne kuma akwai a awanuhu wanda suke taimaka masa wajen halakar da kai duk Allah ya san da wannan bayan gangan jikinka bayan shaɗan to akwai mataimaka ashe kaga shaɗan kewaye yake da me da abubuwa awa'iq wa ala'iq abubuwan da za su iya ratayo shi hana shi bin Allah maɗaukakin sarki mala ya ce wa innahu jaddun kullal jaddi fi amalihi al-khabith kuma shaytan da gaske yake da gaske yake wajen aikin sa kowace irin dagewa shaytan yana yin ta wajen mummunan aikin sa dan ya ga ya halaka da dan adam wa ya'lamu Allah maɗaukakin sarki kuma yana sanar da annabi na hadha al-makhluq al-insani bina'an wahid ginin wannan halitta ta ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki yi ta gini ne wanda yake mai rauni yanayin ginin halitta ɗan adam yadda Allah maɗaukakin sarki yana mu gini ne mai rauni wa annahu miskinun sur'an ma yasqutu shi ɗan adam yadda yake miskini yana da saurin faduwa yana da saurin yin abin da ba daidai ba faduwa ba a cewa mutum ya cikin tafiya faɗi ba yana da saurin karkata zuwa ga abin da ba daidai ba shi ne kamar mutum a jarabawa ne a ce mutum ya faɗi a jarabawa faɗuwa a jarabawa ne aka ce kai tsalle kai ka faɗi ba tsalle kai ka faɗi ba baka samu nasara ba an gane to shine abin da ke nufi da ya sukudu a nan wajen ma'ana mutum yana da saurin faɗuwa yana da saurin karkata zuwa ga abin da ba daidai ba yana da saurin bin abin da yake na sha'awa sha'awan zuciyarsa idza a yace idza afalat min yadihi alhablu alladhi yarbutuhu idan aka yi rashin sa'a igiyar da take daure da shi ta kwace daga hannunsa wal urwatu allati tashudduhu da igiyar da take tamke shi ta hana shi bin yin abubuwan da ba daidai ba wace ce igiyar shine karfin imani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutum ya rike imani da bin annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi yayi kokarin rabuwa da sha'awa sha'awan zuciyarsa wannan ita ce babbar igiyar da yake daure da ita da ya tafi sai ta jashi da ya tafi sai ta jashi to da zarar wannan igiya ta yi sako-sako to shikenan ko doshi ya ta iya fincikewa da ta fincike kuma shikenan sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya kiyaye mu amin malai to amma wa anna ma rukiba fi kayanihi kuma abubuwan da aka dora abubuwan da aka hawar da su fi kiyanihi a cikin gangan jikin a cikin gangan jikin dan adam min wadha'ifin na ayyuka da aka dora masa wa min muyulin wa min shahawati da abubuwan da suke iya karkatar da dan adam ko kuma dan adam yake karkata zuwa gare su min shahawatin na sha'awa sha'awi sur'ana ma yanharifu an at-tawazin fayashutta bihi huna aw hunaka yace to su ma abubuwa ne da suke saurin karkatar da ɗan adam daga daidaitansa sai ka ga ya karkata dama ko hagu yadda ɗan adam ake so ya kasance a tsaye akan siratul mustaqima as-siratul mustaqima hanya madaidaiciya to abubuwa kala kala suna bujuro maka ta gabas a ta dama ko ta hagu wannan ya finci ko ka tana wannan ya jawo ka ta wannan kai kuma abin da ake so ka tsaya kada ka saurare su ka wuce tafiya ce a gaban ka wannan hanya ita ce ta kai ka aljannatul firdausi idan mutum ya kauce kuma shikenan sai ya fada hagu ko ya fada dama shikenan wutar jahannama ke to abubuwan nan da suke daukar hankalin mutum a hagun nan ko dama suna da saurin daukar hankalinsa kuma suna da saurin kai shi hagu ko dama saboda raunin da dan adam yake tare da shi wannan fata an fahimta malai ce wa yuqi'uhu fil ma'siyati sai su afkar da mutum cikin saban Allah madaukakin sarki wa huwa da'ifun anil ihtifaz bit tawazun salim saboda shi dan adam mai rauni ne wajen iya daidaita ya tsaya a ya iya kiyaye tsayuwa akan daidaitansa wanda yake zai kubutar da shi zuwa ga shiga wutar jahannama ya alamullahu subhanahu an hadhal makhluqi kullu hadha mala yace Allah madaukakin sarki duk waɗannan abubuwan da muka ambata na abubuwan da za su iya kai mutum zuwa ga halaka tun daga farko tun daga kansa tun daga shaidan tun daga masu taimakawa shaidan tun daga abubuwan da suke daukar hankalinsa Allah madaukakin sarki fa ya san waɗannan abubuwan da muke ciki ba bai san su ba komai ya sani yadda dan adam yake da rauninsa duk Allah ya sani sai malai ce fa yamuddu lahu fil auni saboda ka sai Allah madaukakin sarki ya dadi dan adam ya kar dan adam da taimakon sa wa yusi'u lahu fil rahma ya kuma yalwata masa rahamarsa wala ya'khudhuhu bi ma'siyatin Allah baya kama ɗan adam da wani laifi da ya aikata hatta yuhayyi alahu jami'al wasa'il har sai Allah madaukakin sarki ya gama shirya masa duk wasu hanyoyi li yusliha khata'ahu dan ya iya gyara zanubinsa yan kuwa kun ji wata wata rahama ta Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ba zai kama ka akan wani laifi ba sai da ya gama shirya maka hanyar da idan kai laifin kuma zaka je ka tuba ba haka bane duk wani laifi da ka sani idan ka je ka yi shi Allah madaukakin sarki ya shirya maka yadda ka je ka tuba saboda kofofin tuba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kofofin tuba abu abu da suke har sai rana ta bullo ta ina ta inda take faduwa sannan aka rufe kofar tuba amma kullun kullun 24 hours babu lokacin da za a ce minti 15 an rufe kofar tuba sai kuma wani mintin za a ƙara buɗewa babu wannan a cikin labarin Allah madaukakin sarki saboda haka kofa abu da take kai zunubi ka tuba kai zunubi ka tuba in dai za ka yi ka tuba Allah zai gafarta maka yan uwa wallahi babu abin da yafi wannan dadi a cikin duk abubuwan da suke kaiwa da kuma a cikin rayuwar dan adam idan ka tuno raunin ka sai ka tuno akwai rahamar Allah madaukakin sarki duk zunubin da zaka inda zaka daga nuka ce Allah ka yafe mu Allah zai yafe maka wato abin da ake bukata shine idan kai zunubin lokacin da zaka tuba da gaske kake tuban naka ba wai tuban muzuru bane kana sa ran gobe ma za ka koma a'a zunubin da kai ka san baka yi daidai ba kuma kana neman tuba akan wannan zunubin cewa in Allah ya da ba za ka ƙara yin sa ba idan san ya ƙara ɗauka ka in an jima ko gobe ko jibi ka ƙara aikatawa irin sa ko wani to Allah madaukakin sarki a shirye yake ƙara gafarta maka yan uwan fahimci wannan wannan shine rahamar Allah subhanahu wataala mala yace wa yuqi haka ne ko wa yuqima khutahu ala sirat kuma takun dan adam ya tsaya akan hanya madaidaiciya ma'ana kada mutun ya zami gaba dama ko hagu ya fada cikin inda ba shikenan ba wa ba'da ayyalija fil ma'siyati bayan dan adam din kuma ya riga ya fada cikin saban bayan mutun yayi saban wa yasrifa fi dhanbi ya wuce gona da iyaka a cikin zunubi wa yahsibu annahu qad urida wantaha amru har dan adam ya rinka tsammani cewa shi fa shikenan an riga an kore shi daga ramar Allah madaukakin sarki wantaha amru al'amarin sa ya riga ya kare eh babu wani sauran dama da yake da ita walam ya'ud yuqbal wala yustaqbal babu sauran ji a ransa za a karbe shi ko kuma za a fuskance shi Allah madaukakin sarki zai karbe shi a matsayin mai tuba ko kuma Allah zai fuskance shi karbi tubansa mutum ya fidda tsammani game da wannan fi hadhihi lahza a wannan lokaci ne lahzatal ya'si lokacin da mutum ya ɗeba tsammani daga rahmar Allah madaukakin sarki wal qanut da ɗeba haso yasma'u nida'ar rahmat nida'ar rahmat kawai sai da adam ya ji kira na rahmar Allah madaukakin sarki annadi latif wanda yake mai kyauta mai baiwa shine annadi al-latif kuma mai tausasawa sai ya ji Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله ما أكين سركي ما نغفر ينقو أنا زام داكتا إن شاء الله تعالى سيقوم إلى الله كي مسيم الورا دقا إلا مكا داكتا أبن دمك فقد إديني الله يبام لا دنقا بعد كسكور دمك الله سبحانه وتعالى يفي منا وصلي اللهم وسلم نعم وعليكم السلام ورحمة الله نعم gaskiya ne eh gaskiya ne na'am eh abinda yake cewa shine karin bayani game da layya wanda suke wanda suke niyyar layya an cika da su yanke farce to haka yake hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne ingantacce annabi ya ce wanda duk watan dhulhijja ya kama kuma yake da niyyar layya to kada ya cire wani abu na gashinsa ko na farcinsa hadisi ne ingantacce to amma malami suka ce abin ne alal istihbabi ne ma'ana mustahabi ne idan mutum ya hakan ya kame bai yanke farcinsa ba bai aske gashin kansa ba zai samu lada amma idan da mutum zai aske din bai aikata haramun din da za a ce za a bashi zunubi ba amma dai zai samu ladan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda yanke farce jiya ko yayi aski jiya to yayi daidai amma daga yau ne mutum ba zai ba daga yau ɗin duk wanda zai lai idan ya yau ta wancan ladan ba zai same shi ba ya yi asararsa so da sai mutum ya kame farcensa da gashinsa har sai mutum ya je ya yanka dabbarsa idan ya yanka kuma sai je askinsa ko yanke farcensa wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace amin amin abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah